يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi yanwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a wannan hiri na soshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku ilyasu bin abdullah Allah muna muwafika yau muna subdu sha hudu ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da hudu ga watan bakwai shekara 2020 Allah mana muwafaka yan uwa kamar da aka saba za a yi kira a lambobi kamar haka amma a yi kira a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mov mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 na sune lambobi wanda za a yi kira a kansu insha Allah muna fata za a yi kira in za a kira a kashe waya lokacin kira don a ji abin da ake hudu بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan mai tambaya na farko abin da yake tambaya cewa wai shi mai bulaguro ne bayan yana cikin tafiya sai bai yi ba niyyar kasaro wai yaya zai yi
to yan uwa masala ta kasaru yanda a gida idan za ka yi sallah ba sai ka ce ba ka ne sallar zaman gida haka bulaguro sallar bulaguro kana shiga bulaguro kai tsaye sallar ka ta koma biyu masu hudu kina bane automatic kai tsaye ba sai ka ce ba ka a kurin gana bulaguro sallar ka biyu ce a zuwa al'asar isha kinan ba buƙatar sai ka ce na yi niyyar gida dan za ka wato yana ne kasar a yadda a gida ba ka yau ce ba gani ba ka ce ba na ne sai da zaman gida yau to haka ita ma ta balagoran haka take kurin za ka yi kasarin ka duk inda kake kurin inda kana cikin balagoro
na'am to tambaya ta gaba shi kuma yana cewa shi iya cikin balaguran ne kuma sai bi limami wato mazaunin gari waya ce ya zai in yi bi zai kare zai da kare sallar shi ko kuwa to wannan matsalar bin ɗan bulaguro ya bi limami ƙa'ida idan kai mamu ka bi liman mazamni za ka cika sallah cikakka yadda yi kamar da abdullahi bin abbas haka abdullahi bin umar suka faɗa kuma shine sunna kenan duk da akwai ra'ayi wasu malamai na kan su shokanin su bin hazam suna ga wani biya zamana wannan ra'ayin ya saba ma ra'ayin sahabbai kuma sahabban sun ce sunna ce dan abdullahi bin abbas ya mai tambaya akan haka wasu a cikin baƙi na makka a lokacin aikin haji sun mai tambaya in muna tare da ku yan gari muna cika sallah idan mun koma tsakanin mu yan balagor masafikin muna kasaru sai ce musu wannan ita ce sunna baban gasu akan haka kenan kaga shine hujja cikakka haka abdullahi bin umar ya yi wannan fatawa har ma wani yake ga wata mahuta ya ce wa ibn umar na zo na samu sallah da nima dan bulaguro ne na samu raka'a biyu ta ƙarshe da limami mazamni iya ga kenan tun da biyu ya yi shi kenan sai ibn umar ya kalle shi ya ce sai ka ci ko biyun wannan kenan tun da ka bi limami mazamni za ka cika sallah wannan shi ne sunna gaskiyar magana kenan wallahu alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake tambaya ta iya so a zana mishi ashabul kafi
to yan uwa matsayin ashabul kaf na daidai akwai magana kan yawansu na iyaka dai magana saba'atun usaminu kalbuhum na maganar na takwas mana karansu kenan su bakwai ne mutanen karansu na takwas duk da wannan amsabdullah bin abbas don ƙarshen walalama laƙalil ita iya cikin yan kaɗankin to wannan magana ana magana ma akan adadin yawansu ma kanshi akwai saɓani kanshi to ko magana suna gaskiyar magana babu abin da ya zo a ƙur'ani ko sunna daga manzan da allah ya gota batacce wanda annabi ya magana sunansu kowaye bige-bige ne kuma abin ma inda ake wannan shari'a hatta kai wasu malamai da sunan tsibbu suna ɗaukan wannan sunayen hana wani aiki da sunan ashabul kaf neman wata biyan bukata da sunayensu alhali ko sunan mala'ika ba a kama ba a kama sunan kowa biyan bukata ko jibril sunan Allah kuma a ce biyan bukata neman biyan bukata da shi to hatta kai suna sunan su kullun su da sunan ashabul kaf ko raqim gaskiya wannan a takaice dai babu sunna babu qur'ani ba sunna tabbatatta wanda suka kayyade ga sunayensu wane wane wane wane kai suna iri iri mutane suna zanawa to wannan masu asalin sa su malamai farko sun yi amma su ma wai ba da sanadi ba Allah gafarta musu amma da gaskiya magana kana tambaya abin ba shi da tushe da Allah farko manzon da Allah ya ku balle mu ce man kaza kaza ne wannan kuma cikin da tawai mutane kowa ya hadin abin da yake wurin shi wannan shine gaskiya babu da wani abu nasi tabbatacce zaba baka hujja aka ba ruwanka da magana sunayen su kullun labarin aka baka na wasu yara matasa wanda suke masu imani innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها wannan shine magana kurin darasin da ake a baka wasu yara matasa majiya ƙarfi sun bijire ma abin da ake a garin su na bautar wani Allah a garin an samu wani lalatacce wani mai da'awar annabta ya yi da'awar annabta kuma garin an bi shi ba annabta ba shine rubiya shine ma abin bauta gaba daya amma duk garin an bi wasu matasa Allah tusa musu imani ya ba su ƙarshen zuciya suka yi tawaye game da bautar wannan sarki nasu suka iya suka tankare shi da gaskiyar magana mu Allah ne kaɗai ubangijinmu ba mu gama shi da kowa kuma idan muka faɗi ma mun san me zalunci wannan abin ya kai sai a takace da Allah wasu wata karama ta musamman wanda suka je suka shiga wajen gudu da suka yi da imaninsu sun shawara aka gamu aka tsere aka tsere ma wannan sarki suka shiga wani kogon dutse kuma na kogon dutse suka shiga suna ka ciki da karansu Allah ya dora musu barci wanda ba su tashi ba sai bayan shekara 309 ne na nasin Qur'ani Allah bisu kai mun lasin atun uzal tusaba magana 300 sun kara tara mana dai 309 shekaran suka yi a nasin Qur'ani wannan shine bayan shiga da ɗari da tara Allah ta da su suka dawo wannan gari kuma magana sabuwa don su amince ma wancan sarkin amince ma da shi kwata-kwata suka zo da kudin wancan zamanin suka nema abinci suka tashi karshe dai wannan shine kurin ayar da Allah ya gwada mutane wannan yara daga baya aka tabbatar da labari a gano tsohon tarihi ne kasu kun sun dawo da ransu daga baya ban sun koma Allah ya sa hijabi tsakanin su da mutanensu Allah saka dauke ransa kuma tarihinsu cikakken labarinsu Allah ce malamin ya ce Allah shi ne kurin mahi sanin abin da suka ji suka kwana nawa ne za su Allah ya sanin su kurin mu tsaya nan kurin amma su ne magana sunayensu gaskiya bai fi da nasi sahihi tabbatacce wallahi wallahi to malam sai wani shi ma yake tambaya cewa wai waɗanda suke mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji wai ko su wane ne ko su nawa ne
to shi dai ba suna dai sunayen shi ba maganar suna ne dai magana ce tambaye sunayen su ne ba maganar suna ana nasin qur'ani cikin haka ne ya ce wa ya hamdu arshal baka fa hukum yawmin samaniya wannan Allah ya gaya mana cewa a ranar tashin kiyama mala'iku takwas za su zo duke da al'arshi wannan sun qur'ani cikin total haka kenan su ne mutum mala'ika takwas ne wanda maganar sunayen su gaskiya ba inda nasin da ya kama maganar sunayen su kuma kullum mutum tambaya abin zai amfani wannan bayan haka abin da ya tabbata a sunna sun san abi dawud haka sunan cikin sai jami'in sagir shi da abin da ya tabbata wata ramar zaka ce masa habbai uzina li an uhaddithakum an malakin min hamalat al-arsh yace ma bana shahamat udnihi ila atiqihi masayta sababat am cewa yace zan ba ku labari na annabi ta sahabbai an mun uzinin in ba ku wani labari na wani ɗaya daga cikin mala'iku maɗaukan al'arshi wannan wata batata ce wannan yawan ku ji wannan siffa ce ta mala'ika guda a mala'iku takwas masu ɗauke da al'arshin Allah ya ce annabi ya ce an mun uzini kina mai uzini ya ce zan ba ku labarin wani mala'ika daga cikin mala'iku masu ɗaukan al'arshi yake ba su misalin ya ce tsakanin fatar kunnen shi wannan ɗan langalange na kunne tsakanin shi da kafaɗa shi da bai ce baka yi ɗani guda na yatsa ya ce to na shi tsakanin fatar kunnen shi da kafaɗa shi manzan Allah ya ma ya ce ta hiyar shekara 700 ɗan uwa ba ta yi shekara ba kwana ɗaya kwana biyu wata wata ɗaya wata biyu ta hiyar ba shekara ba ba shekara bakwai ba ta hiyar shekara 700 don wannan mala'ika guda ne cikin mala'iku masu ɗauka da alashin Allah wannan ba duka ba ƙarar shi ba ba ji bayan wa wannan wai ka san Allah Allah ka bar Allah Allah mai girma Allah mai halitta wannan wai kurin an gaya abin zaka gane wani an gaya maka wani tsakanin kunnen shi da ka da shi ta hiyar shekara ɗari bakwai kunne kurin zuwa ka faɗa ina ga sauran amma ka kamanci aka ce al'arshi abu ne mai girma shi ne mai girma ta halittu al'arshi ta gama komi da komi manzana sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin cewa ka gane abun hidda kun kai imani hakarin kwallonka da sayanka cewa kursiyun Allah inda za a kawo sama bakwai da ƙasa bakwai a ɗora kan kursiyun Allah za su ɓace yadda ɓacewar kamar ka ɗora zobe a cikin sahara duk girman sama bakwai da ƙasa bakwai in wanda mana magan sama bakwai mu mu cikin da sayi munan ungoyi kan turmamu masu yi mu ba mu kai komi ba mu ba mu cikin ma magana da sayi ana yin wani magana saran subhana dan adam duniyar mu ba ta kai ba da sayi a irin dan adam in aka ce ayi sayi halittun Allah da suke saran subhana ba mu kai komai ba to yanzu ba sama ba daya biyu sama bakwai kasa bakwai gaba daya idan aka dauke su aka dora akan kursiyin Allah kaman ka dora zubi a cikin sahara subhanallah to yanzu kuma sai annabi ya labari ita kuma kursiyin ne wannan girma ita ma inda za a ɗauko ta a ɗora a kan al'arshin Allah ita ma za ta koma kamar zobe subhanallah wanda kuma da imani da sanin girman Allah da wani sanin wannan halittun san girman Allah to wannan aka ce mala'ika ne ɗaya na masu ɗaukan al'arshin Allah yake da wannan girma kurin tsakanin kunnuwa kunne zuwa kafaɗa yake da tahiyar shekara ɗaya bakwai subhanallah Allah ƙara mai imani
malam sai wani ban Allah ke tambaya wai shi ta da iqama a cikin mikro a cikin laspika wai shi bid'a ne ko koya ne yan uwa malamai wanda wannan abin ya samu irin su albanin sauran sun yi magana magana mai kawo magana shi asali kowa sani kiran sallah shine aka yi dan a gaya ma yan nesa su sallah laspika tana isar da wannan gaya shi sa ba a inkarin lasifika aka sata saboda tana wannan gaya kin da ake so har ma annabi ya ce a sa mai sauti wanzu kai nesa kuma har ake hawa sama ai kiran sallah manufa a kai nesa a san lokacin sallah yayi wannan shine asalin kiran sallah iqama aka ce an shar'anta iqama kamar da Hafiz ibn Hajar ke cewa an shar'anta iqama a cikin masallaci a masallaci aka shar'anta ta don su ake wa wanda suke masallaci wannan shine abin da yake suke faɗa kan haka shi yasa inda har ana buƙatar a isar da iqama ga yan waje sai hawa sama man zan sallar salama ba hawan sama a ƙasa ake salkowa ba mai kira kira sai sabgo ƙasa a yi iqama a ƙasa kuma an yi ta daman dan yan cikin masallaci shi yasa dalilin haka yasa ya to me fa'idar yin iqama a wurin wurin kiran sallah hatta ka yan yan a yau idan ka lura idan ka lura mutane sun ɗauki ma iqama ta kiran sallah domin menene za a zo a yi kiran sallah ko a kama suka ba zama suke jira a yi iqama ta kuma su taso haka addini tsara har a sha'anta kiran sallah har ma yanzu wani zai iya wada misali ladani ya saba iqama a yin kurubi ba ko aka ce da wuta ba su gane ba suna hira ya yi sallah a ƙarin sai a yi turamfan su a yi turamfan mu turamfan ku me aka shara'anta an gaya muku zu sallah kiran sallah ko iqama haka tambaye su me aka shara'anta mini me musulunci manzo Allah shara'anta a gaya mutane su zo masallaci iqama ko kiran sallah sai ce maka kiran sallah ba yi shi ba an yi to baka ga wannan kullum idan aka canza abu ya samu matsala yau dan ganin wani mutane sun koma ba ruwansa kiran sallah sun mai da ikama kiran sallah da ana yi amguro shi yasa maka kiran sallah za ka zo masallaci iya haka ina filaka ka yi tare sallah shi yanzu kenan kwarai kake ga sallah kurin na musulkai suke da yawa don wannan abin ne da haka gaskiyar magana manufar abu a yi kokarin yin ta a yi kiran sallah a sama ya kamata bukata sai an yi ta a saman sama inda ake kiran sallah duk da wani abu ne mai wahalar gyara ke dai a hankali an ga ce masu muka suna gari mace ma shi kai cikin sallar me ka aya cikin masallaci cikin nan ta wani abin ta shiri hatta da mikoran kamar da rabani rahimahullah cikin littafi na wannan ajubta nafi'a rabani rahimahullah yake cewa me zai hana saboda cika sunna ladanai su hau sama sama masallaci sai kai mai a kai mai kuro can ma wanda an yi sunna ta asali kuma an samu gaya kuma sau nawa ‘yan uwa kowa sani mutum da gaskiya sau nawa ladan iya kiran sallah mai yi mai kuro a cikin masallaci za a yi kofir kirista lalace haidai shi ya ce amma kaga idan za a yi wannan sunna a hau sama ga mai kuro iya yi da mai kuro aka kofir kurin ci gaba zai yi manuwar shi za ta kai wa mutane shi ne kullum mutum ya ba abin da yake asali ka huta da kama kame amma nan ka ba asali dole ka shiga abu gaskiya inda zai yi shi kan shi kiran sallar kamata a yi shi a waje to nuna abubuwan gyara suna da wahala mai kiran sallah mai koran don abin wani abu mai zan fitina man misali inda misali jama'a da yawa misali juma'a ce taro da yawa wannan da anya mai koro don me yasa masa dan ita mai da mashi kama a sanar da mamu sallah za ta da to ke da mamu suna da yawa sun buƙaci mai koran wannan kai ba laifi bane ba ganin dan sauti kai musu na ta da kama wannan koran shine amma asali abun haka yake ba a daidaita kan sallah da kama wannan shine masu magana suke magana kuma ne malamai ne suna ga wadatu hatta da kai da mujeda mun da yawan ya hankali na'am to malam sai wata bayar Allah ita kuma take tambaya ta ta ce ta yi karatu har ta kai zuwa ga university kuma ta samu kamar aiki to kuma gashi wasu suna cewa aikin gwamnati ga mace bai dace ba to shine wai ko me ya zamanto rishin kyan a addinin musulunci shi aiki za a ce aiki kaza bai wace duk aiki ba da mai kyau saboda aiki ne da mai mata maza su wanda kai kan baka baka da namiji zai wannan mutane suke jaje akan maganar matan su nan namiji alai matan su sai ka samu samu wannan kuma ya ce mace ba da aiki ba kuma mata da kwalba gaba daya to kana jaje ba ta matar ka hatta karantarwa kanta akwai aiki da yawa kan Saudiya ta kai misali a harami ba ana bincike ba aka ce ba sa ba ba doki ba mata jama'an tsaro aka zo da ne katu zai lalata mata mutane su kara lalata mataka an wa ko abu da yawa sai dai a ce aiki kaza za a hudu bai dace ga mace ba amma ya ce gaba ɗaya kurin aiki mace san wannan ba gaskiya bane ba mata da irin rolikin su hatta a lokacin sabbai akwai aikin da mata suke yi hatta magana gona suna zuwa sai aikin garka suna zuwa har manzon sanar wata baiwa Allah tana cikin idda ma za ta za ta za ta garka ta wani sabiyon ya mata magana ke yanzu ke ki fito kina idda sai ta ya rasulullah kaji abin da wani gaya mani ya ce ki ta yi gonaki ki je ki yi aikin ki na dabino ki ciro dabino ki iya ki ci kuma ki aikin alheri ba aiki bane ba kuma daji ta yi gonaka ta yi ta yi aikin aikin dabino kuma ta ce haka yana magana aiki ba a ce aiki gaba daya sai dai a ce aiki kaza gaskiyar magana cewa gaba da aiki mace gaskiya ne kuskure ne gaskiya ya saba ma abin da yake aikace a musunna yadda maza na yadda sabai suka suka rayu matan suna aiki irin wanda ya dace da su sai dai a ce dan uwan manzo ne ke zuwa yaki annabi ke zuwa yaki sahabu ga Abubakar su Umar su Usman aje da mata suna suna likita namijin kuma za su ma aiki ba ya ce ba ya ce mace ta aiki likita mun namijin mazan suke jin mata suke yaki maza su ciwo ya a kaiwa mata su mai fasama yawa musulunci ba addini ne marayanci ba addini ne ba wanda yake bisa abin da ke gaskiya magana kuna ku tsari yaki ake zuwa ga su nasiba wanda suka shahara wajen wajen fasama mutum ji ciwo ya kare su su dora shi su karami su gyara suna baya suna suna suna fasama a kakari maka koma wajen jihadi fi sabilillah gaskiyar magana ba iya cewa kurin aiki mata gaba daya haramun ne la sai da ake aiki kaza bai dace ba wannan shine zan mutum amma magana aikin a shimilce gaskiya aikin dai a musulunci don ba mu koyi manzala shi ne babban abin koyin to mudimin mata a zamanin shi inda suke hidima cikin aiki da na na abin addini na rayuwa yau da kullum kuma sun ma mazan ma aiki halin halin jiya don abin da ba sa bani kan a cikin addini amma aka mutum ya ce ma kurin in ta hutu ma gaba ɗaya kurin ta ka hurta wani madacin ka
to Allah shiga ta man sai wani shi kuma ke tambaya wai Imran sunan annabi ne sallallahu alaihi tali haka sura sura al Imran amma haka sura al-Qur'an ko hadda an kamut hadda namal sunan turuwa sunan tabbata duk sunan sura ne wannan sura ali imran wata zuriya ce fami ce wanda Allah ya ma albarka ba cikin tarihi ba ce ba annabi Allah bane ba iya cikin dai malamai mutanen kwarai da cikin banu isra'il shine baban maryam uwar isa da salam shine baban uwar isa shine kakan isa da salam zuriya ce mai albarka wanda Allah ya shaida ya musu albarka eh zuriya ali imran ya musu albarka cikin cikin duniya amma babu nassin da wanda ya tabbatar cewa annabin Allah ne hatta ta tarihin su gurin malami ne cikin malami na Banu Isra'il
na'am to sai wani shi kuma amma akwai Imran na gana wannan aka ce na Musa ne da na Isa wannan ba gamin su
na'am eh wannan Musa da Isa tsakanin shekaru dubunne ne ba dubu ba dubunnan shekaru ne ba su da alaka eh
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai gawa ana iya sawa gawa a cikin masallaci ba na jasa bace ta mutum na adam a gawa ba na jasa bace ina ga hatta wannan matsala mai iziya ya kawo metal adami ce nasa ce amma kasan gadi ba ya ce hazar da if Wani magana tana da rauni hatta mai iziya kan shan gadi ba kasa iya korijin wani magana akwai kuskure cewa dan adam ya tabbatar da gariba bayan da ke kasa dan adam tsarkakake ne ko da ya mutu kuma bayan haka abin da ya tabbata a sunna aisha ruwa inganta ta baro ko musulmi da abin da ya inganta aisha radiyallahu anha lokacin da ina ga umar ne da Allah mai cika cikin sahabbai ya cikin sahabbai Allah mai cikawa sai aisha da mata suka ce a kawo musu gawar cikin masallaci su mai sallah aka ce yanzu gawa za a sa masallaci suka wa aisha inkari za a sa gawa masallaci sai ta ce allahu akbar mutane na irin na ga kuna gaugawa mantuwa anan sallallahu salama sahal ko suhali din bai da ana nan masalla ana nan masalla cikin annabi ya masalla cikin masallaci ta kama sunan wa'anda ya masalla annabi ta kai cikin sabai ta ce anan masallaci masalla kuma mance ne a takaice dan uwa ana iya sa gawa ta kama masallaci amma sallah ba lahi bane ba ya tabbata aikace manzan da Allah aiko yayi kuma bayan shi an yi wannan shine suna tabbatatta wanda ta ba da dama da an sa gawa masallaci a masalla ba laifi ba wallahi wala na'am
kuma da wannan mai tambaya ke cewa wai ya halatta wai a yi sallah akan titi kamar a maida shi masallaci
yan uwa abinda ake bayani kullum gaskiyar magana ba a mai da titi masallaci komai an tsara yan hanya suna da haƙƙi masu wucewa kuma mai masallaci ya riƙi wurin da yake mulkin shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam hata masallaci da ya gina na hurku an nema a bada kyauta sai ce a sai ya kai mulki mallaka ake masallaci gaskiyar magana dai babu wani dalili da za a zo a mai da titi masallaci
sai dai abu ɗaya da ake magana cewa yanda zai zamanto daga masallacin in jama'a sai suka hutu wannan na kuma da sahu ya kai wannan ta zai lokacin magabata ana haka sahu ya kai amma a zuwa tsira mutum zai zama ya gida yi babban gida kare guda ya yi ɗakin matan shi da na yaran na komai na hutawar shi gaba ɗaya wa amma ya zo ya kawo runwa daga gehen masallaci ta gehen gidan shi shi ne shi ne ba Allah ya kuma naka bana ma haka shi ka tsaya mutane hanya dalilin kai ko kamar kana san ibada ina ka san ibada ka yanka ma cikin karan ka kai wannan a wasu da masu wurare bai baya ba gaskiyar magana mutum in ya san addini idan kai gida ka bukata masallaci a cikin shi ka yanka yanda ka yanka ɗakin matanka da na yaranka da na hutunka to sai ka yanka ɗakin Allah shi ma ka yanka a cikin gidanka ai sallah ba ba hilin jama'a ba ka tsare hanya ka tsare mutane an huce a matsayin an huce hanya wani bai zabe dace
to mai tambaya na gaba ke cewa wai ina gaskiya magana cewa wai wanda ya je idi da azumi wai haramun ne
to ka san shi daman asali maganar idi ayya za a je idi ko mutum da azumi abu yayi ba da azumi ba a zuwa idi idi sallacewa ce aka yi ranar ƙarshen azumi ce kenan an har mutum bai dabata mai sa za shi idi gaskiya kuskure ne kuma laihi ne zuwa idi da azumi a baki mutum ya zamanto mai aƙida kakka zamanto mu zabzi kai baka nan baka nan shi ce alama ta munahuci ka kwatanta ma jama'a ka kai kai kuma kana wani munahuci ne yaudara ce ta al'umma ta mahiya musaka nan suna yaudarar jama'a su ne ko ya yaudari ko ya tsoron ka a ce biyu ba shi gaskiyar magana bai halitta ka je idi da azumi bai halitta ko ka je idi ka karya azumin ko ka je idin ma an haka na da aƙida ba gaskiya bane ba wannan gaskiya bai dacewa Allah ta muke mu amin to sai wannan malam take cewa wai azumin nafila ne take yi kamar eh, wannan sati sawal wai ta mance ta ci abinci wai to wai ta ci gaba da azumin ko kuma ya ne za ta yi to yawwa mas'alar ramuwar azumi dalilin mantuwa aka ci abinci ko aka sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa man nasiya ko sa'imu fa akala aw sharib fa inna ma ta'amahu Allah sukahu ruwa bukhari ko muslim wanda yake azumi sai ya mance ya ci ko ya sha sai manzo Allah ya ce Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi to dan akan haka akwai wani abu duk da hatta cikin risala mai risala ya kawo mas'alar kuma ya tabbatar da wani magana amma sai yake cewa sai in ana filace malamai masu adalci ɗaya cikin wanda ya mara risala sharhi cikin malakawan na hakika masu karatu masu bin gaskiya ba ra'ayi ba cikin masalaku dilala an ka diba kan wani magana wanda yake almajiri ne ƙarƙashin wani magana ya yi magana kan ta ce gaskiyar magana ya ce bai san ba meye madogara ta malikiya ko ta malik kan bambanta farilla da nafila akan mantuwa wala haka yi malami kuma na malikiya ba yan yarba kurin a wannan malakan hakika ne da ke addini Allah ake wa ana mun gaskiya ne kowa ko na kuskure na yi daidai kamar da ma malikan rahmullahi wace yace maganar cewa mutum ya mance ya ci koshi a ce an nafila ce ne bai ramawa amma an farilla ce sai ya rama wannan magana ce bai san ba me dalilin ta me hujja akan ta ce ba dalili kuma ka dalili kamar haka yace ya kawo wannan ruwa ta wanda ke azumi ya ci ko sha da mantuwa Allah ce da shi share da shi sai kawo ƙarin ruwa ta ce falati musamman wa cika azumin shi wani kawo ta ruwa mai cewa falaka da alaiwa la kafara ya ce babu ramuwa ba kafara an taɓa kafara a nafila da haka kenan gaskiyar magana kuma ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidna ina sina aw akhtana Allah ka kama da makamancin gwamnati kuskure wannan kuma tuwa ce kai kuma na magana ya kawo ruwaya ta annabi sallallahu alaihi iya cewa inna la rafa'a ummati khata wa nisyan mastukuru alai inna la rafa'a ummati ta Allah dauki ma'lumata al khata wa nisyan mastukuru alai Allah dauki ma'lumata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasa musu duk wani dalili wanda malamin ya kawo duk da mawalike ne ya ture maganar bambanta farilla ko nafila in dai mantuwa ce kai kurin Allah ya ci daga sha da kai ba magana rama ba kafara wannan wanda ce maka ai wannan sai ya sa mutane kuma da sai da gangam ai shi Allah ya san su ce inda gangama kai saka ki kai kai mantuwa mun kai mutum mutum mutum kariya kai da mutum amma kai da Allah kinan mutum har da gaske ne Allah ya sani bakara mu a gaskiyar magana in gura man ya ce shi to da ma Allah san gaskiya ya san ƙarya kake in wa gaskiyar magana muna kan wannan fatawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum mantuwa ce yi da azumi ya ci ko sha to manzon da Allah ya aiko shi ya ce ba rama ba kafara haka annabin da Allah ya koyi wani kuma ya ce maka ra'ayin wa zaka bi kuma bayan manzo Allah ya gama kaza wannan kowa malami yana kuskure yana illa daidai ya kuskure ko wani malamin maliki ne ya magana alittai na maliki kenan malaka na kwarai na harko suna da man gaskiya ga malami guda almajiri da malami an san sabanin fatawa kowa iya da man gaskiya ne ba ra'ayi ba ba ra'ayi ba ra'ayi bane ba haka abin da yake gaskiya shi ake bi kowa yana kuskure imam malik rahimahullah shi da kanshi yake ce almajirai cikin taron almajirai yake karantar da duniya da almajiran shi cewa kowane ne zai magana a doke wata wata a barta ya ce sai mai wani kabarin ya gwada kabarin a nan sallar salama manzan Allah ne kaɗai zai magana kurin sam ba magana ya kuskure amma kowa ya ce ya kuskure ya ke an wani magana an ma da kasanta ko wani malami ya ce a an ci da mantuwa za a rama ya haka yahudi malamu amma ya saba ma abin da manzan da Allah ya kwaidi ta ruwa ingantattu daga manzan da Allah ko sallar salama cika kira ka kace kurin da mantuwa cikai ko nafila ko farilla ba a rama kurin
na'am malam sai wani yake tambaya cewa mutum ne ya yi sadakin wata bazaura bayan ya je an ba da kudin sadaki shikenan daga ba sai dan shi ya je musu barazana ya amshe kudin sadakin wannan ya ce ai ba kudin sadakin ba na ba na baban nashi ba ne ai na uwar shi ne wai sai aka ba shi sadakin ya kwace dai da shi to wai wannan sadakin wai akwai shi ko ku babu shi kuma da yake sadaki aure ne ko ba aure ne yawwa ai an kace sadaki ne ya bada ai sadaki ba arme bane kenan wani kudin muta iya kudin wai zai dogo ana ana san haka nan da yawa kuma haka nan ya dogo kudin wai shi kudin ta je biya sadaki kudin ba ta shi ita ba ta ta shiga ta kudin shi ne wannan ya je bai da musaban kudi kuma a ji ai sabon sabon arme ai akai ai sabon sadaki dun ba kudin shi bane ba haka da wannan ba da yaro ya shinkuma idan ce bai je ya shiga wani harkar ta yi ƙarfi shi sai ya kaɓa ce yau ayu to kai dai kuma kamar shiga magana dai shi da ta kaice dai sadaki ba arme ba ne ba shi kaɗa kun ga sadaki amma idan an zo an yi siga ta arme an ƙare tsohon shi ya ɗauko kuɗin babar shi ya kawo bada arme iya nan sadaki ne tsoho zai nemo abin da Allah kawo mishi bada ko da ba shi ne amma arme iya nan arme kuɗi ne za a mai da kuɗin yaro amma sadaki ba aure ba eh sadaki kai ba aure ne ba sai an yi siga ta aure da shiru da komi da wali
to mala wannan yake tambace wai ina hukuncin wadda ta hana ɗiya ta zuwa makaranta alhali ita kuma ba ta koya mata ba kuma ga ɗiya ha an mata sadaki ba san ko ne ne arme ba
to wannan magana ce ai wuri ya ƙure ma ci gaban wai take tambaya wai in ta je makaranta ba tare da izinin uwa ba tana da laihi ta ɗiye.
To, ni abin da nake fahimta ganin har kin kai lokacin armi har an biya sadaki da ku bata da babar armama iyawa armama ya gadama da yin cika bata shi armama zama tsala ma don ta gadama armama a ce ba za a bata miki rayuwa gaba daya ki yi haƙuri ɗan lokaci ne kaɗan sai ka gidan mijinki illa yanzu ki kulle yarjejeniya da mijinki kayan ki je dan ka abiya ko tan ba wannan babu zai baki daman zuwa makaranta ko ya kame ko ya miki ko shi ya koya miki in ya amince zai karantar da ke ko ya kame ko ko ba gidanki ta makaranta yake yake kyale babaki har akai gidanki kina da yancin ki amma a yanzu da lokaci kadan shekara na kwanata duk da ba ba da kicin yanzu ba biyan sadaki ni ina ga abin da dan ake samu ki sani cikin mutunci ki kyale ta kurin ki ta gidanki ki sani ki zaman kanki kurin ki karatunki tunda wuri ya kure da ja wuri ya kure Allah ya taimake mu dan gaskiya ya da wahala a san biyan bukata ya arma duka ma arma ka ga dama gaba daya ku bata kuma a ci arma ma kin kin shiga matsala
na'am to sai wannan yake tambayar cewa wai sallar isha'i ce ya mance a raka'a ta biyu sai ya sallama ya ce ya zai ya ciko wannan biyun wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakana haka gare shi ya yi sallah ya raka'a hudu ya yi tahiya sai salamci lokacin harkar musulunci ne sabai san ba sallah take sai mutane an fara watsewa sai daya cikin sahabai mai suna zuladin annabi mai suna zuladin a gasa a gasa umar zuladin ya dawo an sa sun mutama ya ce ya rasulallah ka mance sallah ne ko an rage sallah manzala ce a guman ce kuma ba rage sallah ba ce to sai haka za su ka mance to raka bi aka yi ba hudu ba aka inda ya mance sallah sallah annabi tabbai sauran sahabbai wai abinda wannan ba ala abinda zulu zai hada zulu zai abinda zulu zai hada gaskiya ne suka ce haka ne ya rasulullah gaskiya sallah raka bi aka yi shi ne ya tashi ya ci ko raka biyu ya kare ya sujada guda biyu ya kare ya ta ya sallama sai faɗi ya sujada guda biyu wanda ya kace ba'da salam kina wanda ya sallama take kina abin koyon mu manzon da Allah ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyon mu kina a yau shine aka ce idan mutum ya sallama ce sallah ba ta kare ba ko raka biyu ce ko amma nawa ce kunin kai tsaye zai tashi ya ci ko abin da ya saura in ya kare ya ci ko abin da ya saura ya tahiyya ya adam salati addu'o'i ya sallama sai ya faɗi sujada guda biyu wanda ake cewa ba da salam wannan shine abin Allah ba Allah
to sai wannan ke take tambace wai tana so a bata addu'a ta wai biyan bukata
to biyan bukata Allah subhanahu wata'ala ya hudu cewa Allah subhanahu suna fada ubiya Allah ce Allah iya suna kyawawa ku roke shi da wannan sunayen kina mai san biyan bukata a wajen Allah ya kira Allah da sunayen shi suna daga ciki akwai ya Allah ya Allah amma da farko kullum wa hudu addu'a ana so a wa manzon da Allah ya ko salati da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sa hijabi kariya ga addu'ar bawa tsakanin sama da ƙasa ana sami hijabi a kare da ba ta hawa har sai yawa annabi salati kenan ka gabatar da wa annabi salati kuma ka yi cikin kaskantar da kai da cikin sunayen Allah imma ya Allahu imma ya hayyu imma ya qayyim ya dajjal da kai don sunayen Allah ne sai ka diba wani sai ka kira Allah da shi bayan kama annabi salati sha Allah da fatar Allah biya bukata kuma ka yi da zuciyarka tana nan inda kaka kana kun zuciyarka a nuni da ba Allah ta biya amin malam sai wani ban Allah shi kuma yake tambaya cewa kaya ne karawon haka yake sayarwa ana an ciniki kadan kadan amma an gama su kamar sa ya kai zakka yace to shi amma a haka a haka kayan kaɗan kaɗan ne ake wannan kin shi dai kayayyaki ne aka gare shi karahuna to yaya magana zakan shi ya take to yan wa kamar da na tabbaci a nan haka a wurin majalisun karatun shi mas'alar zakka yan wata irin wannan kaya babu nasi ne sari kara da manzon Allah ya hori ga irin zakka ta kaya na ƙuru tijara sai malamin suka kiyasi daban-daban ko sabanin kiyasi irin wannan kaya wanda suke da hawa su sauka kuma ba irin wancan da nasi ya zo a kansu ba irin su alkama irin su sha'ir irin su dabino irin su inabi kuma ce wannan ire su irin wannan kiyasi ne to wannan kiyasin za a yi aiki da wannan kayan misali haka mai kima a yanzu kima wannan kayan za ta kai nawa in saye ne nawa ka saye shi kuma matsala iyawa sau da yawa za ka sayi kaya misali za ka sayi kaya a yanzu misali jika goma yaron zai koma jaka biyar an cika yau lissafin shi ji ana ma kaya kimar da a lalace ma ya kai kaza kana iya hasashe dan da babu nasan da ce kai da kabi da keke da keke da keke kabi wannan fahimta ce su gaskiya ke irin wannan kaya za a masa hasashe sun kai nawa aka musu wannan kiyasi dan kiyasi na ga muku kenan kai wannan kaya na dai a lalace ma sun yi kaza in so a yanzu in so kuma ko da zakka kun Allah baka lada kun shine kun
sai malam wanda yake cewa wai ciniki ne suka yi da mutum to cinikin ya jima an yi an yi an sallama an yi komi ba ba shi kudi ba to ciniki yanzu ya jima ya kurari shekara biyu zuwa uku kuma fiye ce to ina matsayin shi wannan wannan na ciniki kira a faɗe ne ya awon shi an ce to na baka lokaci kaza ai ba ciniki wani shirme ne babu ko babu ka'ida ana ciniki ƙa'ida ciniki nawa kaza ka saya nawa ka amsa na wani shi cikin ya kudu amma idan aka rabu ba aje magana ba ba misali ba magana sai dai in ya ce mashi duk lokacin da ka zo to wani wanda dole aje ko ka tuntuɓe shi abin ya yawa wani baka zo ba zan sai da kana shi ake yi amma haka ba ba kun a ce ba kun a ta zama haka nan a takaice da wannan abin da kamata in tube shi yaya wani ciniki da muka yi shi kenan sai kenan yan mai don kenan haka mashi alkawari shi kenan ka sai da kanka in bai zo ba
shi kawai ne suka yi zai bada zai bada aka rabu kawai shikenan a wani alƙawari lokacin ne ya ta alƙawari ke na alƙawari ne ke nan, dole a tsaye da shi ya yi bayani to zuwa shi da ya san Wala a shi ne yi matsalar.
ya yi zuwa kenan haka ya kamata a je magana Abin da ya ba.
eh mutu akwai mutu akwai rai na na malam sai wata bayar ala take tambaya cewa kamar aiki ne take na gwamnati da aka ce manya-manyan su za su zo su wurin aiki to sai take fargaba take cewa ta irin addu'a za a bata ta fargaba wurin aikin da to bacci gaskiya ne an gina gaskiya kun ji kama jiki kun ji kama jikin ki ko don gina tsoron ki kanta na aya ta hasibiyar lawani malakir wannan shine hasibiyar lawani malakir ta magana Allah ya san Allah ya san mun kuma Allah shine abin dogara kuma ki dogara ga Allah ki kwarin zuciya kun ki dogara ga Allah kun ba nan kurin ki kwarin zuciya mutun ne ba kowa bane ba mutun ne ba mu kashe kowa ya- ya- ya- a cikin shi akwai kashe da tsari duk girman mutun duk yikon shi cikin shi cikakke da kashe da tsari kuma tsari mai zama ki duk ba mutum ya kuma iya ma ya zazzare ido ya zazzare ido ya ya kigi ba duk shirme ne wanda an ba wani ana mutum mutum nan wa wallahi kai baka tsoro in dai mutum ne kai baka tsoro wallahi diyin da ke daga ka daga wuya ana daga wuya ana kalla ana wani waya ana ana kiji kiji duk shirme ne cikin cikakke da kashi naga cikin magabata wani wani irin ɗan sarki mai babban na ashe biya maradi mai jiran gado ya zuciya ta wajen wani wani matar masu hankali sai ku aka bi ka da shi ba ya ce kai ba san kwa- ba san ni kwaye ba ya ce na san kuma kai wane ne ya ce kai ne wanda aka haihuwa aka halitta da asali da ƙasa kuma ciki cike da kashi da wutsari kuma ta za ka zama gawa kana wutsari ka kana kana wari tsanancin ka me ne na san ka ba shi kenan ba ko cikin sai mutu ce na san ka waye kai mutum ne jago ce na san ka kai ne asalin ka da ƙasa aka yi ka kuma yanzu cikin ga cikakke da kashi da wutsari kuma za ka waye gari tsutsa ta ci naman ka ya wari me kuma na san ka sare hasbiyallahu hasbi Allah ce an ku da wani hasbi Allah ku da wani hasbi Allah amma an kai ne hasbi Allah ne nakid hasbi Allah wa ni'mal nakid wannan kuma na jama'a ne hasbi Allah wannan ku kaman ku da wani Fulilal ne.
eh filulu ne na na wannan ka kuma turanci kenan Shi ne wani eh kenan jama'a ne ce hasbi Allah kenan Allah ya san mana amma kai ke ce hasbi Allah wa ni'mal Allah ya san muni kuma abun dogara madalla abun dogara eh to ina ga A, eh, wani malam wai tambaya yake wai menene ingancin wai karatun gozamci wai
yau in ba mata mata wace gwazamci mace mata gwazamci ba ka shiga dole ne ma yi ba ya kamata ba dole ne mata su yi gwazamci su koya su je duka da koyan su koya yanzu za hatta wannan da ake je jini kwallon da ake sa wani za ku- ga maza yake cewa wai to na ma- na maza matsalar na maza su da yawan sa wani kaki a cikin ƙauye sai a kai likita a ƙauye ya sa matsala kwarai ko manza ta ta mutu wani shi abin abin da ya ɓaci shi hudu ɗan da ciki to zai ya wata dan dan al'aura ce ai haɗarin wancan na mutuwa yaran na mutuwa ta bai kai ba haɗarin kallon al'aura gaskiya darura ce na ga ta musulunci akwai darura tan halitta ma tana tura abin da ke haram ne abin haram ne amma darura ya ta halitta shi to ga ta zo daya dungo ya tsaya ko ya tsaya mutuwa za ta danya mutu shi kuma ne ya iya inda bai iya ba ya zai har shi sa hudu dan na kenan wa kullun kusa akwai darura rayuwa akwai abu da haram ne amma darura ta sai ya halitta inda akwai isassu amma ko Saudiya ake shara mutunci ba isassun mata irin gozomci ba isassun mata wajen gynecolog likitan mata kaɗan ne mata Za su suka kure.
sai kaɗan Gaskiya.
haka yanzu da ruwa ta kama ba lahi bane da ruwa ce kurin kurin kame kabe da mamaki kina cuta baki lahiya kina matsala kina kwanci kin gaza kun jiki bai magana abun duk je likita a diba zai da ruwa ce eh ka zama da cuta mutun ya musulunci kullun ya iya da tsari in dai akwai daruwa za a halaka ba a bari a halaka da an ce saboda al'aura ce namiji ne zai kalle ta a nan daruwa ce kuma kai zaka zaka zaka yi lahi an ka bari ta mutu dan ka ce namiji bai bari ba ta ba wallahi kana kana da matsala na ga muku an sabai mata suke musu fatima ba kai ba haka nan Allah shirye da mu gurin an wani lokaci yayi Allah kai mu gobe sai insha Allah na lokacin kare goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh